hangen dala hangen dala ba shiga birni ba
Nan gaba kaɗan komai na iya faruwa kan wasu shugabannin hukumomi da kuma ma'aikatan gwamnatin tarayya bisa zargin yin kememe wajen gayyatar da majalisar wakilai ta yi musu domin jin ba a rarar wasu kuɗaɗe da gwamnatin tarayya ta bai wa ma'aikatan tun a shekarun 2014 zuwa 2018. har yanzu batun ritayar siyasa da lamba ɗayan wannan jiha ya furta ga tsohon gwamna kwankwaso na ci gaba da samun martani daga bakunan 'yan siyasa hakan kuma na zuwa ne a gabar da wasu 'yan siyasar ke kokawa kan yadda suka yi zargin tura mota amma tana shirin bule su da hayaki duka ta cikin wannan shiri hangen dala Masu sauraro Assalamu alaikum Ahmad Rabiu Jayan ne ke muku sallama ta cikin wannan shiri hangen dala. Shirin da kan karɓi martanin 'yan siyasa tare da nazartar batutuwan da suka shafi shugabancin al'umma kai tsaye bisa tsari na demokradiyya. Kamar yadda sashi na talatin da tara na kundin mulkin wannan ƙasa ya bayar da dama. Nan gaba kaɗan komai na iya faruwa kan wasu shugabannin hukumomi da kuma ma'aikatan gwamnatin tarayya bisa zargin wasu cikinsu da yin ƙememe wajen gayyatar da majalisar wakilai ta yi musu domin jin ina aka kwana. rana kan batun dawo da rarar wasu kuɗaɗe da gwamnatin tarayya ta baiwa ma'aikatan tun a shekarun 2014 zuwa 2018. 'Yan majalisar dai sun gayyaci wasu shugabannin hukumomin da su hallara gabansu a sakamakon wani bincike da kwamitin kuɗi na majalisar yake yi kan jin ba a sun ina aka kwana wajen maido da waɗancan rarar kuɗaɗe inda kuma aka bayyana cewa wasu cikin shugabannin hukumomin sun yi batan dabo a yayin wannan zama da kwamitin ya gudanar da wasu shugabannin hukumomin gwamnatin tarayya a ranar litinin. cikin waɗanda ake zargin ba a ga fuskokinsu ba a yayin wannan zama sun haɗar da gwamnan babban bankin ƙasa CBN Godwin Emefiele da kuma babban mai binciken kuɗi na ƙasa. Majalisar ta bakin mataimakin masu rinjaye Peter Apatason da kuma shugaban kwamitin da ke kula da kuɗi na majalisar Wole Oke sun ce nan ba da jimawa ba majalisar za ta fara sammace ga duk wani shugaban hukumar da ya gaza bayyana a gabanta don bayar da ba a sun waɗancan ranar kuɗaɗe. Kwamitin majalisar dai ya bayyana cewa ba a wasa da aikin kwamitin kuɗi a duk majalisun duniya saboda rawar da suke takawa a tsakanin 'yan ƙasa a don haka watsi da kiran wannan kwamiti a irin wannan lokaci ya ci karo da dokar ƙasa kuma za a ɗauki mataki ga duk wanda ya ƙi bin umarnin doka kwamitin dai ya kuma ce an bashi alƙalaman ma'aikatan da suka ƙi maida wa gwamnati ranar kuɗin su a waɗancan shekaru don haka yanzu abin jira shine shugaban ƙasa ya shiga cikin lamarin haka kuma kwamitin majalisar ya yi barazanar bayar da umarni a kama waɗanda suka saba wa doka tare tare da buga sunayen hukumomi da ma'aikatan da suka saba dokar a jaridu. Shugaban kwamitin kuɗin majalisar Wole Oke ya kuma ce majalisar ba za ta ƙara karɓar uzuri ba daga kowace hukuma kan wancan batu. A don haka yake bayyana cewa majalisar za ta iya sa a dakatar da kasan kuɗin waɗancan ma'aikatu daga cikin kasafin kuɗin ƙasa. Da yake batu ake na majalisa a nan Kano ma dai. Majalisar dokokin wannan jiha ta rantsar da sabbin 'yan majalisar dokokin guda hudu waɗanda suka lashe zabukan cike gurbi da aka gabatar a baya. baya-bayan nan. Mambobin majalisar dai sun haɗar da Muhammad Uba Gurjiya daga yankin ƙaramar hukumar Bunkure, sai kuma Honorable Tasiu Ibrahim Zabainawa daga yankin ƙaramar hukumar Minjibir, yayin da Kabiru Yusuf Cinkoso zai wakilci ƙaramar hukumar Madobi, haka kuma Magaji Ɗahiru Zarewa daga ƙaramar hukumar Rogo. Wakiliyar mu ta majalisar dokokin jihar Kano Khadija Ishaq Muhammad ta rawaito mana cewa daraktan kula da harkokin shari'a na majalisar Ahmad Zaharaddin ne ya rantsar da 'yan majalisun guda hudu da safiyar wannan talata. To wannan kenan. Batun ilimi dai batu ne da ake kallon yakan zama wani babban jigo ga rayuwar kowace al'umma. Wataƙila hakan ce ma ta sanya gwamnatin jihar Kano ta ƙudiri aniyar bayar da ilimin kyauta kuma ta ƙara da dole. To amma wannan batu har ya zuwa wannan lokaci yana shan martani iri daban-daban musamman daga bakunan 'yan hamayya. A wannan rana dai Gamboli ya ja na jam'iyyar PDP. Ya leko wannan fili yana kira ga gwamnatin jihar Kano kan ta ƙara tashi tsaye wajen tabbatar da ingantuwar ilimi.
Kullum ta Allah muna jan hankalin mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje harkar ilimin nan. Ilimin nan shine ginshikin al'umma. Babu wata al'umma da ta ci gaba face da ilimi. Duk duniya inda ka je zaka ga ilimi ne ya kai su ga matakin da suke ciki. Musamman nan jihar Kano kullun ta Allah kokari ake a mayar da ilimin ba. Ya za a yi mai girma gwamnan jihar Kano ka dubi mutanen jihar Kano ka ce da su zaka je ka ciyo wani kuɗi domin ka tallafa ilimi. Ba wai cin kuɗi shine matsala ba. A'a a ciyo kuɗin a zo mu duba mu gani mu binkita mu ga ba a aikin da su ba shine illa ga misali ai akwai wasu tsare-tsare da aka ce za a yi wa bangarorin ilimin da waɗannan kuɗaɗe idan an ci lokacin da shi mai girma madakin Kano na wancan lokaci ya dauke shi ya sa shi a makaranta kuɗi aka je aka ciwo lokacin da ake bashi kuɗin makaranta ake bashi allowance ake bashi sabulu ake bashi madara ake bashi uniform duk ciwo bashi akai A wancan lokacin ka fa.
yi tunani ka duba baya sanata a shakrabi Musa Kwankwaso ya aka yi aiwatar da free education in ba za ka iya ba je ka wajen tsohon mai gidanka ka je ka durkusa durkusa wa wada ba gajiya bane i baka yanda i tafi da iliminsa free education shi ne abin da yake akwai Misali.
daidai da yake duk wanda yi maka abin alkhairi mai girma gwamna kokari kake ka tura shi ba yau sanata rabi musa kwankwaso yi maka abin alkhairi tun zamanin da kana saurayi ka fito takarar sakataren jam'iyyar npn aka rangada ka da kasa baka kuma cin zabe ba baka taba cin zabe ba sai da kwankwaso yi maka ta gomashin arziki tsayar da kai zabe idan afa maka maka ci zabe amma mu ka fara wulakantawa jihar To sai dai Gamboli ya ja inna waɗannan kalaman ne a gabar da shi kuma Saddam Sharaɗa na jam'iyyar APC ke bayyana cewa gwamnatin Ganduje na ɗora ƙwarya a gurbinta musamman ta fuskar naɗa wasu jami'ai da za su taya ta gudanar da mulkin wannan zango.
in yaba wa mai girma gwamnan jihar Kano wato Dr. Abdullahi Umar Ganduje bisa naɗin mukami da ya yi wa mai gidanmu Alhaji Hussein Umar Ganduje a matsayin famanan sakatare na Special Duties. Wannan ma'aikata hakika ta haɗu da jajirtacce tsayayyen shugaba wanda in Allah ya so ya da mai girma gwamna ya je ya zaman sa ya kwanta ya huta wannan mutumin ya isa ya isar da duk wani ayyuka da ya kamata a isar.
a baya fa ya rike wani mukami wani irin aikace-aikace wa al'ummar jihar Kano na kawo musu ci gaba mutumin da shine ya taimaki ilimi yau gaba ɗaya ɗalibai da malamai na jihar Kano ca suke ya dawo ya ci gaba da abin da yake yi a ma'aikatar da ya rike a wai baya.
ana ganin cewa abin da ya sama ba a mayar da shi waccan ma'aikatar ba kamar ya gaza ne a wasu bangarorin ha ba alaji wallahi abin da aka bashi ci gaba aka bashi sama da abin saboda mai girma gwamna ya ga irin ayyukan alkhairin da ya shi yasa ya zo ya ƙara masa matsayi akan abin da ya rike a baya yau malamai da ɗalibai na jihar Kano ca suke dawo dawo dawo kullum duk inda ka shiga ta ake mai girma Usaini Umar Ganduje ya dawo ya ci gaba da abin da yake yi na ayyukan alkhairi a jihar Kano tun da dai misali yanzu aka naɗa shi wani irin albishir za a yi wa al'ummar jihar Kano waɗanda suke za su sharbi roman demokradiyya ta bangaren wannan ofisin alhamdulillahi al'ummar jihar kano abin da muke kira gare ku shine ku kwantar da hankalinku akwai ayyukan alkhairi da dama wanda mai gidanmu ya kirkiro wanda zai dora da shi da jagora muntari ishak akwai abubuwa na alkhairi da suka kawo wanda za- kamar me da me kamar ɗiban ma'aikata aiki da kuma samarwa da matasa ayyukan yi da inganta rayuwarsu dama su ne suke da alhakin ɗaukar matasa aiki ai suna cikin komai da ruwanka sannan ina so in kira ga masu wannan kira ga kungiya ta sanata magajin gwamna gwamna magajin sanata to wallahi a hirdin su 2023 Kano ta baba Nasiru Yusuf Gawuna ce shi zami al'ummar jihar Kano yara matasa da maza da mata kowa ya dage cewa Nasiru Yusuf Gawuna shine amsa wannan gwamnatin fa har yanzu ba ta yi talata ba ballantana ta kai laraba la ilaha illallah kai zagayen kuturin kanawa a jihar Kano zaka tabbatar da abin da nake gaya ma Nasiru Yusuf Gawuna yayi abubuwan alkhairi Saddam Sharaɗa matashi a jam'iyyar APC. Kafin mu je ga wancan batu da yake cin kasuwa a duniyar siyasar wannan jiha, wato batun nan na ritayar siyasa. Bari mu leƙa ƙaramar hukumar Kabo, inda kwamishinan ƙananan hukumomin wannan jiha Honorable Murtala Salagaro ya gabatar da wani taron raba tallafi ga al'ummar wannan ƙaramar hukuma kimanin mutane 500, maza 250 da kuma mata 250. A yayin raba tallafin ne kuma muka jiyo shugaban ƙaramar hukumar ta Kaban, Alhaji Salisu Kabiru yana jawabi.
wannan taro da mai girma kwamanda ya shirya zai yi ba wai shi ne na farko ba kafin zaɓe an yi irin wannan irin wannan guda uku daga ajihunsa isosin kuɗi yake ba mutane domin a taimaki jam'iyya domin apc ta zama ba ta da matsala Allah ya taimaki shugaban jam'iyya bayan an gama zaɓe bayan an tafi kotun karama ta Kano an je ta Kaduna an je Supreme Court ya kira mu masu ruwa da zaki za a karamar hukumar Kabo ya ce to abin da zai wa 'yan Kabo local government domin munnar Supreme Court shine ya sake shirya ba su empowerment yadda kowa yake murna a Kano to a Kabo ma a yi murnar Supreme Court waɗannan mutane da suke karɓar wannan tallafi na tabbatar irinsu irinsu ya fi dozin ɗari wanda suka karɓa a baya waɗannan mutane bai wuce ɗazu da safe ma a gidansa in ka biya ka ga yadda ake duduro wajen karɓar tallafi wannan dai an yi ne ceremony mutane duniya ta gani mai girma gwamna ya gani ya san mu nan muna bikin supreme court a kan abin da mai girma kwamanda yake yi mai girma kwamanda shi ya san yadda ya shirya wannan taro shi ya ɗau nauyin wannan taro kuma muna fata Allah ya saka masa da alheri mu nan daga karamar hukuma muna shaidawa ne muna kuma tabbatar da jagorancin nan kullun haka yake da kudin ajiyunsa kuma wani abu ma da baka sani ba yau labai in ma ka sani ƙara tuna maka a matsayina na shugaban karamar hukuma da zarar an kawo min koke-koken waɗansu project da ake bukata wani lokaci in ya ga za a ɗau lokaci wallahi shi ke cewa ga kuɗin a jiya so yanzu in za mu rarrabe aikin da aka yi a ce a ware kaza a ware kaza sai mun ɗau lokaci kan mu ware wanne ne muke da kuɗin gwamnati wanne ne muke da kuɗin na na kuɗin nasa ma ya fi na gwamnati yawa mai girma shugaban jami'a a cikin wannan program mutane guda ɗari biyar cif cif mai girma ya ce a yi samfulin kafin nan gaba a dawo a ci gaba da yin irin wannan abin da ake yi maza suka ce sun yarda yadda kake jajirtacce sun haƙura mata su shigo wannan gurin su maza su sa rana a wuce ina nan mu fitta su waje gaba ɗaya a yi rufa mazan suka ce duk mai bin kwamanda duk mai bin shugaban jam'iyya jajirtacce ne wannan ranar ba za ta yi musu komai ba in za a kai gobe a mazuwa suna nan suna jira dukkaninmu nan ba dan abin da kuka haɗu kuka yi ba wannan taron da ba shi muke yi ba mu muna alfahari da cewa mu yaransa ne muna alfahari da cewa muna tare da ku muna alfahari da cewa muna cikin jam'iyyar APC Shugaban karamar hukumar Kaba kenan Alhaji Salisu Kabiru Kabo yanzu kuma sai batun waccan ritaya ta siyasa da lamba ɗayan wannan jiha ya furta ga tsohon gwamnan Kano Dr. Rabi Musa Kwankwaso inda a wannan rana muka karɓi bakuncin Haidar S Sharaɗa na jam'iyyar APC da ya shigo yana mai bayyana cewa batun waccan ritaya ta siyasa za ta tabbata ne idan har gwamnatin ta kasance babu 'yan hamayya.
kira da majalisar dokoki ta jihar Kano da mai girma gwamna a haramta wannan kungiya ta kwankwasiya a fadin jihar nan baki da.
saboda ita take tsone muku ido kenan ta hana ku rawar gaban Ba hanci take dole mana ido ba tana ta da zaune tsaye tana Idan ba ta take- cikin harkokin gwamnati tana hana ruwa gudu saboda haka muna kira da mai girma gwamna wannan kungiya ya kamata a haramta da baka ji abin da madugun nasu yake faɗa akan mai girma gwamna ba ya kamata mai girma gwamna wannan kungiya a haramta mana ita ce domin mu mu ne yan jihar Kano wanda muka zabe ka daga inconclusive har Allah ya tabbatar da kai a gwamnan jihar Kano suna zuwa gari gari suna maula suna bata mana sunan jiha saboda haka mai ba mu misalin garin da suka je suka yi ai wanda ba kake sai na faɗi.
gaya ma waye saboda haka daga nan nake so na ƙara godo mai girma jagora da mutari ishak ya kasa bisa irin aguguwa da yake na alkhairi da wannan gwamnati Allah ya saka masa da alkhairi yanda yake yi wa yan jam'iyya Allah ya saka masa da alkhairi sannan da yake magana da cewa ya fitar da mutane waje karatu duk wannan kanzan kurege ne ina mutanen da aka fitar da su waje ya zo ya turo wasu yara wanda suna magana wai har gobe shine jagora to mu har gobe Dr. Mutari Ishak ya kasa shi muka sani jagora a Kano mun saboda haka ba aikin da muka tura kake nan ba ka wai zo da- wannan wannan mutumi da kake faɗi wai waye shi a karamar kuma binnin ha waye shi kawai dai ina ma magana ne akan cewar agogon da aka tura shi ma jiya ba shi yake ba saboda haka dama mu ba shi muka zaba ba mai girma da tamuta da shiga ka sai muka zaba ka zo ka gina al'umma alhaji shine aiki muna godewa alhaji daya bu umar sharaɗa bisa irin riko da yake yi da yan jam'iyya na Kano munin sifil ma ba ma iya na matsaba da shakar saboda haka muke kira da mai girma gwamna akwai alhaji Yusuf Yakubu mai leda sharaɗa ya kamata mai girma gwamna shi ma a dubo ta gundume mai kujera a cikin kasuwannin na jihar Kano a bai dan mun mutum ne mai daraja wanda yake yaba ayyuka na mai girma gwamnan jihar Kano shi ya aiko ka kenan ka zo ka nema mai wannan kujera sai ne shi a siyasance ma ba ma dan siyasa bane amma mutum ne wanda yake da daraja sannan kuma akwai wannan mutumin naka ya bar shi a wahala ga wanda ya kamata ka zo ka taimaka ka duba yanzu wannan yayin namu waye kullun yawo yake da kodadare riga a cikin unguwar sharaɗa waye To sai dai yayin da Haidar S ya raɗa na jam'iyyar APC ke waɗancan kalamai, gabar da muka jiyo Comrade Awwalu Soja Sani mai nage na jam'iyyar PDP yana mai mayar da martani kan wancan kalami na lamba ɗayan kan batun ritayar ta siyasa.
ai ga wa'inda aka yi wa tayar siyasa a bayyane ya iya faɗi sunan wa'inda ya yi wa tayar siyasa amma ni ya kamata in gaya ma idan ka dauki janar dambazo sun maka tayar siyasa idan ka dauki rabi suleiman buci sun masa tayar siyasa duk wanda ya bar shugaban jam'iyya ya taɓa yin sakataren gwamnati in dai ba sakataren gwamnati ne zai sauka ya hau ba kuma in dai ba takar gwamna za ka bashi ba to wani mukami za ka ɗauka ka bashi a gwamnatin kano da ka sa ibar gidansu gidan amana ya to nan kuma ina so in haska mutane addu'o'i da muke ce ta kowa rabi suleiman buci yanzu a lokacin da ake cewa ɗauki takara a ba rabi suleiman buci da ka ɗauki wannan takara ka ba rabi suleiman buci abin da ganduje iyo wa kwankwaso shi rabi suleiman buci zai wa kwankwaso shi ma fa madugunka ya ce fa bai ji daɗin ficewar shugaban jam'iyyar PDP daga wannan tafiyar ba fa to shi ya faɗi haka ni kuma na gaya ma na ji daɗi domin da kaddara ta sa an ci gaba da rufe kofa da irin wayannan mutanen babu abin da zai faru wai me tace ritaya ne a siyasa abin da ake nufi ritayar siyasa wannan shugaban jam'iyya na apc ya kamata ka tambaya domin akwatin da i kayan angosu bai taɓa faduwa ba amma ban abba ya janyo masa faduwa karamar hukumar gwale mu ne yan siyasa na karamar hukumar gwale ka je ka ga ƙuri'a nawa karamar hukumar gwale ta kawo ƙuri'a nawa apc ta kawo sannan ritayar siyasa wa'anda aka yi wa ka ɗauki nasir ali kokoki shine darakta janar na ganduje shin ya ci lokal gamman ɗinsa ka ɗauki tsohon dimuti gwamna na gwale shin ya ci lokal gamman ɗinsa ka ɗau abdullahi abbas shi ma ya ci lokal gamman ɗinsa ka ɗau dimuti gwamna na kano nasiru yusuf gauna shin ya ci lokal gamman ɗinsa ka ɗauki duk sauran manyan nan wannan su ba kwana ɗin shin sun ci lokal gamman chairman din su Rashin cin akwatin ka shine ritaya a siyasa kenan?
kwarai da gaske Shikenan Rabi Kwankwasa ma kenan an mai ritaya kenan a siyasa tunda bai ci akwatin sa ba.
gaba ɗaya Kano Rabi Kwankwaso ya ci zaɓe ka sani na sani Comrade Awwal Soja Sani mai nage daga jam'iyyar PDP. Batun ramako a siyasance dai batu ne da ake ganin kowane ɗan siyasa na muradin samu bayan cimma manufa. Wato dai bukata ta biya an samu ɗarewa kujerar mulki. To amma wasu lokutan akan samu irin abin nan da 'yan Hausa ke cewa an tura mota ta tashi maimakon ta tsaya ɗaukar su take shirin bule su da hayaki. Wannan dai kaɗan ne cikin kalaman Hajiya Rabi Shehu Sharaɗa wadda ta ce su ne waɗanda suka mara wa tafiyar gandujiya baya har aka cimma muradi. Amma yanzu ana shirin barin su a tasha amma fa a siyasance.
Mai girma gwamna, sanda aka yi maka mutuwa sai da na je har garin Ganduja a cikin kwazazzafai muna tsalle muna kwada ramuka iri-iri sai da na je ne maka gaisuwa ne maka ta'aziyya. Na sake koma na raka tawaga daga gidan mai girma da takili inda ba zuwa na bi amma mai girma gwamna saboda kaunar da nake maka ni baka kaunata ko a waya ko da wasa baka taɓa min gaisuwar mutuwa ba ba zan fasa faɗa ba. Mai girma gwamna saboda kaunar da nake maka a duniya sai da mai girma mataimakin shugaban ƙasa ya shigo jihar Kano ya sauka a gidan Saddaunan Kano amma gabaki ɗaya duk haƙoƙi na a PDP kasa zuwa ne duk wannan kaso da aka yi saboda kai ban iya karɓar kaso na ba ba kwamishina nan ya san wannan zance Dr. Musa Iliyasu Kwankwaso duk abin da aka yi ya sani amma mai girma gwamna ta tsallake shinge hatsari iri-iri da bala'ai iri-iri akan ka zama gwamna Allah ya mai da kai ka zama gwamna amma mai girma gwamna baka taɓa kallon soyayya ba kai kullum maƙiyanka su ne kake so duk inda masoyanka yake baka son su Sai a ce Hajiya wannan batu naki menene waye zafi ne?
Ai gani ne gaba ki ɗaya makiya sun dawo yau irin su Rabi Suleiman Bichi. Wallahi Rabi Suleiman Bichi raba kafa yi. Da abba gida gida ya ci zaɓe idan ya kalle ka Allah ya tsina sai dai ima gwalo. Ka ba shi kuɗi ya maka aiki a cikin jam'iyya. Ni fa ka tuna mai girma gwamna. Sisin kwabo baka taɓa bani ba. Daga naira dubu hamsin tsakani na da kai. Baka taɓa ban ko sisi ko ka aiko ko ka ban ni da kai ba. Amma da kuɗi na nake iba na je midiya in tallanka. Da kuɗi na nake zuwa in yi abubuwan da nake yi. Amma kwasan ni ba taɓa ce mun ba ni baiwa ce ni ai ni ma ya ce. Ina son kuɗi ina son dala.
Sai a iya cewa Hajiya daman kina tallafa gwamnatin Kano ne domin gwamnatin Kano ta biya ki?
Ah, yo ai shi ma biyan sa aka ai kuma dama Allah ya ce duk mutumin da yi maka aiki kafin gumin ka ya bushe ya sallame ka. Ai ba addini ba ce.
Yarjejeniya kuka yi da shi daman idan kika mai- Yarjejeniya muka da shi kowa ya sani. Na faɗa akwai sanuwar samara, akwai dan buran, akwai Dr. Sani Lawan manumfashi, duk shaiduna ne. Kuma ina da kasa zan iya saki a YouTube duk duniya ta gani alƙawarin da ganduje imin ni da shi da jama'a da na.
Hajiya Rabu Shehu Sharaɗa 'yar siyasa a nan Kano. To sai dai batun na zuwa ne a gabar da muka jiyo Musa Magaji Gausu na jam'iyyar APC na kira ga jami'an gwamnati kan su rinka kulawa da 'yan jam'iyya ba wai barin gwamna da aiki ba shi kaɗai.
to don haka wajibi ne waɗanda duk mai girma gwamna ina da su ya kamata su taimaki 'yan jam'iyya ba mai girma gwamna ba domin mai girma gwamna ya gama wa 'yan jam'iyya komai tun da yana sai ce ga wakilai misali ni ya sa ni a kwamitin matasa a cikin kwamitin mu na matasa ya yi mana kwamishinoni guda hudu ya yi mana advisor da ESES ga su nan babu adadi to yanzu sai in je in ce mai girma gwamna ka taimake ni kaga in neman haka ai ba masa adalci ba To Alhaji Musa Magaji Gausu sai a ce wai mai izafi ne ga kaɗan jam'iyyar APC. Maimakon aji kana taya mai girma gwamna murna kuma sai aji kana zuwa da irin wannan kalubala.
Wallahi- wallahi ni tausaya masa nake yi domin ni na rasa meye matsayin jam'iyyar APC a Kano a baya mun san jam'iyya ita ke taimakon danta in zai yi aure ta taimaki danta idan an mai haihuwa shin yanzu babu jam'iyyar APC a jihar Kano ne da ake mai girma gwamnan Kano i taimaki yan jam'iyya bayan da jam'iyya kuma ya kafa shugabanci na kwamishinoni su kasa taimakon yan jam'iyya wannan rashin adalci ne ake yi wa mai girma gwamna sannan kuma ina gaya wa mai girma gwamna billahi allazi la ilaha illa huwa dawowar Rabi Sulaiman bici jam'iyyar APC annoba ne ga daɗan APC annoba ne ga gwamnatin APC annoba ne ga shi kansa mai girma gwamna Sai a iya cewa kamar ka raba kafa ne fa.
ba wani zancen raba kafa mu dama gaskiya aka san mu da mu faɗa kuma ina gode wa mai girma gwamna sakamakon matsayi da imaye wa Nasiru Sadiq Na'ibawa na shi ma SA da E sannan da kuma Kwamar Ahmed Dauda Lawan da shi ma Imas SA ina alfahari da ni na kai shi mai girma Hafsu Abdullahi Umar Ganduje ta karɓe shi a ya dawo jam'iyyar APC Wancan batu da kake na shigowar shugaban jam'iyyar PDP anya ba za ku yi maraba da wannan gaya abun ma ba.
annoba ne mutum ne ina da bama bamai sun fi goma a gidansa wani bam din ikaru ina abin farin ciki da karuwa bam in yayi wasa mai girma gwamna waɗannan mutanen marasa amfani wallahi su za su kai shi mahallaka Musa Magaji Gausu daga jam'iyyar APC. Mu je da karamar hukumar Tarauni inda muka karɓi bakuncin Umara gyaɗi-gyaɗi na jam'iyyar APC da ya shigo yana mai mika godiya ga al'ummar karamar hukumar. hukumar taraunin bisa yadda suke yi wa ɗan majalisar tarayya Comrade Hafizu Kawu addu'a.
kwanan nan nan ba da daɗewa ba in Allah ya yarda mazaɓu za su ga abubuwa na morewar siyasa wanda za a ce an yi zaɓe na gari sannan muna kiran lawan journalist ɗan majalisar jiha ya haƙura ya baro jam'iyyar PDP shi ma ya dawo jam'iyyar APC saboda mu zo a haɗa a sa- daɗa samun ƙarfi don su haɗu da shi da ɗan majalisar jiha ya zamto abubuwa komai suna tafiyuwa daidai yadda ya kamata.
wai wacce rigimar taka ta cikin gida ma ba gama kashe ta ba har kake zuwa kana roƙon cewa wani dan jam'iyyar PDP ya da cikin tafiyar taka ai ba wata rigima sai abubuwan da ba a rasa ba amma yanzu mun bar demokaradiyya ta ci gaba da gudanar da aikinta sannan ina kira ga mai girma gwamna waldan waldan waldan bisa abubuwa na alheri da kake yi ta karkashin kansilan mazaɓanmu da ya yi ƙoƙari aka shiga ta hannun murtala islan garo aka tabbatar da cewar an kawo inji wanda a lokacin rabi'u kwankwaso akwai wani ti amin da ya yi ƙoƙari ya sa mana street light akan babban layi allah bai bashi ikon ya kawo inji ba amma yanzu bisa eh, jajircewa kansilan mu Ali Madu ya shiga ya fita Murtala Silangaro an mika abubuwan ga gwamnati komai ya tabbata nan ba da jimawa ba za a zo a haska gyaɗi-gyaɗi babban layi bayan an haska gyaɗi-gyaɗi babban layi sannan kuma muna da tabbacin insha Allah nan ba da jimawa ba za a zo a shimfiɗa kwalta gyaɗi-gyaɗi babban layi za ta koma Dubai kamar kana gawa mai sauraro cewa gwamnatin Kano ta gaza dai ta fuskar ayyuka A'a ba ta gaza ba ne tunda wannan kaga tabbaci ne na gyaɗi-gyaɗi babban layi street light kwanan nan za a ga sun haska sun fara motsi wannan ne ma ta ba mu dama ya sa muke ƙoƙarin kiran shi lawan journalist a matsayinsa na ɗan jam'iyyar PDP ya yi haƙuri ya dawo don su samu su ji daɗin gudanar da komai ya tafi daidai ga ɗan majalisar jiha a ce namu ɗan majalisar tarayya ga gwamna namu to ka komai sai ya tafi daidai.
Umara gyaɗe-gyaɗe daga yankin ƙaramar hukumar Tarauni. Mu je ga kalaman Ahmad Abdullahi Turakin Dagumawa na jam'iyyar APC da ya shigo yana taya murna ga gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje bisa nasarar da ya samu a gaban kotun koli.
da mai girma kwamanda janar alhaji murtala sule galadima garo da mai girma abdullahi abbas dan sarki jikan sarki bisa wannan nasara da suka yi a kotuna guda hudu an yi nasara a kotu kuma an shigo gwamnati me kuke sa rai eh muna sa rai insha Allah mai girma gwamnan jihar Kano Kadimul Islam zai fitar da al'ummar jihar Kano kunya ku kuna maganar a fidda mutane kunya daga yankin ku garin ku da goma me kuka amfana da gwamnatin Ganduja mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje Kadimul Islam ya yi mana ayyukan da ba za su lissafu ba a karamar hukumar Wudil duba da yadda ya samu jajirtacce kuma jagora nagari Alhaji Sale Kausani dungu ba ke mugunta amanar Murtala Sule Galadima Garo bisa yadda yake ayyuka na musamman Alhaji Sale Kausani shugaban karamar hukumar Wudil amanar Murtala Sule Galadima Garo bisa yadda yake mana aikace aikace na alkhairi a wannan karamar hukuma ta Wudil mai albarka kamar wani aiki yake nan zaka iya fara ayyukan da mai girma cewa ma Alhaji Sale Kausani yayi ba za su lissafu ba musamman idan ka kalli bangaren biyawa ɗalibai kuɗin jam akalla ya biyawa ɗalibai kuɗin jam a wudil sun kai mutum 250 da kuma gina masallatai na kamsu salawati a karamar hukumar wudil akalla ba za su gaza guda 30 ba da kuma bayar da jari da ya yi ajiya akalla wajen mutane 100 aka baiwa wannan jari a karamar hukumar wudil daga ƙarshe ina kira ga sauran jagororinmu na jam'iyyar apc na karamar hukumar wudil da su yi koyi ga mai girma ciyaman na karamar hukumar wudil bisa yadda yake tallafawa 'yan jam'iyya Ahmad Abdullahi Turakin Dagumawa daga jam'iyyar APC. Shi kuwa Sani Yalo Gurji ya shigowa wannan fili yayi yana mai bayyana cewa siyasa ba gaba bace har ma ya mika godiya da ban gajiya ga wasu 'yan siyasar.
ina godewa Allah subhanahu wa ta'ala da aka yi wannan hidima aka yi lafiya aka gama lafiya ina godewa 'yan kungiyoyi musamman na APC Media Forum a ƙarƙashin yangu-yangu na gandujiya ina godewa Alhaji Umaru mai shinkafa ina godewa wakilcin 'yan jaridu na jihar Kano a ƙarƙashin jagorancin Alhaji Abubakar Adamu Rano da shi da Khalid Shatima ina godewa shugaban kungiyar daga Liman Sana'ibi Jamilu Jaddagarko ina godewa shugaban karamar hukumar Bunkure dan majalisar jiha mai wakiltar karamar hukumar Bunkure uban kasa Barayan Rano hakimin Bunkure ina godewa Alhaji Awalu AA Rano ina godewa jagoran siyasar al'ummar Kano ta Kudu Right Honorable Kabiru Alasarin ina godewa dukkanin al'ummar da suka je da wa'anda suka ji sunansu da wa'anda ba su ji sunansu ba sai dai su mana aikin gafara muna godewa kowa da fatan kowa ya koma gidansa lafiya wakilan gwamnatin jihar Kano a karkashin jagorancin Alhaji Ali Haruna Makoda da shi da mai girma Hassan na Apil ina godewa kwamishinan ruwa Alhaji Sadiq Wali a matsayinsu na jagororin gwamnati ina godewa yan 'yan kwankwasiya wakilan rabi'u musa kwankwaso musamman alhaji wadarano jagoran kwankwasiya ina godewa dan majalisar jiha mai wakiltar karamar hukumar kibiya a matsayinsa na jagorancin rabi'u musa kwankwaso so kaga anan sai a ce yaban da kawai 'ya'yan kwankwasiya ya zo daidai kenan ganin cewa su 'ya'yan kwankwasiyar sun nuna cewa tafiyar tare da ku ga baki ɗaya take kenan ni har yau har gobe a gurina da rabi musa kwankwaso da abdullahi umar ganduje sun fi kusa abin da nake so nuna wa al'umma a yi siyasa ba da gaba ba Sani Yalo Gurjiya daga yankin karamar hukumar Bunkuri.
Hangen dala, hangen dala ba shiga birni ba.
Baki ɗaya kuma da haka shirin hangen dala na wannan lokaci ya kammala. A madadin abokan aiki Abdulkadir Yusuf Gwarzo da Khadija Rabiu Indabawa, Muzammil Ibrahim ya kasai shine jagoran siyasa na wannan gida. Ahmad Rabiu Jayin da na gabatar nake cewa wassalamu alaikum.